بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka bayan idan da sallan magariba a ranar juma'a wadda muka saba gabatar da darasi a irin wannan lokacin a yau 23 ga watan zulqa'ada shekara ta 1445 bayan jiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina wadda kuma shi ya zo daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya muna cikin wani littafi mai albarka mai suna muqaddimatul akhdari na babban malami a sheikh abdulrahman al-akhdari muna roƙon Allah ta'ala ya jaddada masa rahama ya sanya makwancinsa ya sa kabarinsa ya kasance dausayi daga cikin dausayin aljanna darasin da ya gabata a wancan satin mun kwana a shafi na biyar inda muka tsaya a daidai faɗinsa wa yajibu alai an yi hafiza ala hududillahi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi wa ya tuba ila Allah subhanahu qabla an yasqata alayhi anan ne muka kwana ko yau zamu tashi na gaba kenan yace su'al tambaya araftu anna tawbata wajibatun yace lalle na san tuba wajibi ce dole ne a tuba wa Allah fama hiya shurutuha to abun tambayan wa'anne ne sharuɗanta suwaye sharuɗan tuba wasu abubuwa ne suke matsayin sharuɗan tuba kafin tuban ta inganta jawab amsa ya ce wa sharuɗin taubati sharuɗan tuba annadamu alama fata shi ne ka yi nadama a kan abin da ya riga ya wuce ya gabata wannan yato mutum kuma ya yi azama ya ɗaura niyya a zuciyarsa a ransa allah ya huda ila zambin ba zai sake komawa zuwa ga irin wannan laifin ba fi ma baqiya alaihi min umrihi cikin abin da ya saura masa a rayuwansa wato daga lokacin har mutuwansa ya daura damarin cewa ba zai sake aikata wannan laifin ba to wannan shine yayi tuba na gaskiya kenan tuba ba irin tuban bakin muzuru ba to a nan wajen idan muka duba ya jama'a ana magana ne akan abin da ya shafi tuba menene ma'anan tuba lafazi ne wadda a larabci aka ciro shi daga taba ya tubu taubatan taba ya tuba ya tubu yana tuba taubatan tuban kenan wanda suka ce ma'anansa shine wato raja'a yarji'u ruju'an mutum ya karyo kwana ya dawo kenan asali daman Allah subhanahu wata'ala yayi mu mutane a bisa fitra lafiyayya san da'a wa Allah da san gaskiya idan kaga mutum ya ratse yayi wani abu daban to hakika wani abu ne ya zo ba ko wanda ya karkatar da shi din amma asali Allah ya yi mu a matsayin mu yi abun da yake mai kyau sannan kuma mu so abun da yake na gaskiya ba dami wani abun da yake ratse wa hanya ko kuskure ba ko laifi to saboda haka kenan sadda mutum a rayuwarsa sai wani abun da ya zama kaucewa hanya ne laifi ne wannan abun wani kuskure ya aikata to kun ga kenan yanzu ya tafi wani waje daban kamar ya sauka daga kan layi to idan ya zama ya yi tuba kenan raja'a ya dawo asalin yadda daman yake to wannan shine asalin ma'anar tuba bayan da ka bauɗe ka dawo kan hanya ka sauka layi dawo ainihin kan turba to a nan wajen sai malam ya fara magana akan abin da ya shafi sharuɗan tuba sharuɗan tuba ɗin nan guda uku ne abu na farko shine annadamu alama fata lallai mutum ya yi nadama akan abin da ya gabata lokacin da ya zama ka aikata wani ba daidai ba a haƙƙin Allah ko a haƙƙin bayan Allah ka yi ma wani kuskure ka ji a ranka cewa wannan abin wai don me ya sama ka aikata ka yi nadama ka ciza yatsa me faru ne har ka aikata wannan abu to wannan shine kenan lallai ka munanta aikin da ka aikata ta yadda ba za ka sake komawa kansa ba saboda kai kan da kana ganin munin abun shine abin da ake so na farko ka ɗauki abin lallai a matsayin laifi ka yi nadama wai mai sa ma ka aikata wannan abu kenan baya daga cikin tuba mutum bayan da ya sheke ayansa ko ya yi wasu abubuwa na rashin kirki a rayuwarsa a baya ko mu ce a rayuwar ƙuruciya ko samartaka yanzu gashi ya girma ya zama babban mutum ka ji in wani abu ya faru har yana alfahari a mu za a nuna mu iya shege mu da ai abu kaza da abu kaza ne ya isa ma yi da in mu ne kaza to kun ga wannan hadin su to banda da saura kenan tun da yana tuna baya ai da su shegun duniya ne shegen gari ne da to irin wannan tuban bata tabbata ba kenan ko da baya aikata laifin tun da har yana alfahari da abun da ya a bayan to akwai sauransa a maganar tuba don haka duk abun da ya zama kayan shi na laifi in ka tuno shi ma ka riƙa yin nadama don me yasa ka aikata shine sharadi na farko na biyu anniyatu ko wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin bayan kai nadama kai dan da na sanin me yasa ma kai wannan laifin sannan kuma ka daura damara da azama na cewa ba da ka sake maimaita wannan laifin ba fi ma baqiya alaihi bin umri cikin abin da ya saura maka na rayuwanka don haka daga yanzu ka kaurace wa abin kenan babu kai babu shi ka yi wa Allah alkawari tsakaninka da Ubangiji cewa wannan abun in Allah ya yarda ka yi na farko ka yi na ƙarshe kenan ba da ka sake aikata makamancinsa ba to wannan shi ne sharaɗi na biyu ya samu ga wanda ya aikata laifi amma idan mutum ya yi kuskure ko wani laifi yana ɗauka cewa eh lallai laifi ne to amma sai ya ba mu kansa uzurin cewa ai dama ne dan adam ne zan iya laifi kaga kenan har yanzu yana ba mu kansa wani garantin cewa ai goyi ma in haka ta faru zai iya irin wannan din wanda ba a san haka ka ji a ranka cewa ba za ka sake komawa zuwa gare shi ba har ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun samu sharuɗa nawa sharuɗa biyu sharaɗi na ukun yana cikin wanda za mu karanta a nan gaba shine su'al yace mata ya turkul ma'siyata shin yaushe mutum zai daina yin saban kana cikin aikata laifi sai aka sanar da kai ta hanyar wa'azi ko kai da kanka daman ka ji a ranka abinda baka ce nan ba daidai bane domin wani abin sha'awa dan adam Allah ya masa baiwa duk wani abin da zaka aikata ba daidai ba to dole sai ka ji a ranka cewa wannan abun abin da kake nan ba daidai bane Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira lalle dan adam game da karan kansa ya san abin da yake da daidai ya san abin da ba daidai ba ya san in ya gyara ya sani in ya bata ma ya sani shi yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a hadisi ya bada labari akan abin da ya shafi albirru da al'ithmu menene aikin da'a menene aikin sabo yace shi aikin sabo ma haka fi nafsika abin da kaji ya maka kaikai a cikin ranka kai kanka kana yin abun ka san dai baka kyauta ba wa karita an yattali alaihin nas kuma kana kyamun ba za ka so a ce ma mutane sun san kana aikata wannan laifin ba to da haka duk wani aikin da kai a raga kana jin shakku kana jin wani kaikayi game da aikata aikin sannan ba za ka so wani ma ya san kana yi ba to ka tabbata wannan abin laifi ne kawai ka bar shi to saboda haka nan ana tambaya akan cewa yaushe ne mutum zai daina yin sabo idan aka masa wa'azi ko shi a karan kansa ya tuna cewa wannan abin da yake ba daidai bane shine yace yajibu alaihi an yatrukal ma'siyata wa yajibu alaihi ya wa zama wajibi a kansa wai wannan sadin shi waye kenan shi almukallaf da aka fara magana tun a farko ba an ce ma huwa awwalu ma yu'al mukallafi ba to duk kaji an faɗi lamiri cewa a kansa a kansa to lalle ana magana akan shi mukallafin ne don haka ya zama wajibi akan shi mukallafi wato baligi mai hankali an yatrukal ma'siyata ya daina aikata sabon fi sa'atiha a lokacin da ya gano kuskuren abin da yake aikatawa take yanke ya dauke ya janye daga aikata wannan abin da yake aikatawa din in kana mutalabbisan biha musamman idan ya kasance yana cikin tsakiyar aikata abin da yana cuɗanye da laifin a yanzu haka gashi yana aikata laifin sai shi da kansa yawa kansa faɗa ya ga cewa wannan abin ba daidai ba ne to take haƙura da shi ko aka masa wa'azi aka tuna masa aka ja hankalinsa to take sai ya daina saboda haka mutum ya daina yin laifi sadda ya tuna cewa wannan abun ba daidai bane saban Allah ne ko haƙƙin bayan Allah ne to yayi maza ya janye daga aikata wannan laifin shine ke nuna cewa kenan ya tuba wa Allah subhanahu wataala baya daga cikin tuba mutum ya san laifi yake aikatawa ya ce to bari sai na gama wannan garin sai ka gama wannan din ta iya yiwa kuma baka sani ba numfashinka na ƙarshe a lokacin zai kare kaga sai mutum ya tafi zuwa ga Allah yana mai sabo kenan kasancewar mutum baya da garantin yaushe zai bar duniya to ka rika sawa a ranka ko yaushe tafiya za ta iya tashi na barin duniya zuwa ga lahira don haka ana so mutum idan yana laifi aka masa wa'azi in yana cikin aikata laifin ne to yayi maza ya dakatar take idan kuma abu ne wanda ya riga ya daman ya riga ya a baya to lallai azama a ransa wannan laifin ba zai sake komawa zuwa gare shi ba a nan wurin lalle mu sani cewa duk wani abun da mutum yake ba daidai ba in ya ce sai ya karasa to hakika wannan ko da ya zo daga baya ya ce ya tuba wa Allah tuban nasa ba ta yi ba mu dau misali ɗaya kawai akwai hadisi ingantacce a cikin Bukhari da Muslim wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce wata mata tana rusa kuka a gindin wani kabari wadda ɗanta ne ya rasu aka binne shi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo wucewa ya ga abin da yake faruwa sai yake rarrashin ta yake ba ta kure ce ta dau dangana ta haƙura ai Allah ne ya ba da shi kuma ya karbi abunsa don haka da koma zuwa ga Allah ta haƙura ta samu ladan haƙuri sai ya zama amsanta mara kyau gare shi ce masa ai dan kai ma ba a jarabe ka da irin abun da aka jarabe da shi bane ma'ana dan ba kai abun ya faru da kai ba shi yasa kake ganin ai kawai na yi haƙuri kenan annabi ja ya tafi abunsa ita ba ta san da wa take magana ba daga baya ake sanar da ita fa da manzon Allah fa ke magana har kika bashi wannan amsa ai sai ta kama kai wannan yasa ta je har masallacin manzon Allah sallama ta same shi bayan an mata iso da shi ta ce ya rasulullah na tuba dazu ni ne ka samu kaza kaza yace ai as-sabru inda sadamatul ula hakuri a lokacin musiba da ya faru a tsakiyar musibar ne ake hakuri ba wai sai daga baya in ya faranye ko an gama jin zafin ba daman dole ya haƙurin da ta yi ai tana da abin da ta yi ne bayan haƙurin to amma dai haƙurin zai amfani ne a daidai lokacin da wutan bakin cikin yake ruruwa a zuciyarta amma sadda ya zama abin ya sani daman dole ba abin da za ta yi ba za ta iya dawo da ɗan nata da ya mutu ba ba wani abin da ta yi na mafuta in ba haƙurin ba to saboda kun ga yanzu anan tana aikata laifi ne domin yin kuka ma wanda ya rasu a shari'ar musulunci shi ma zunubi ne kuma ma yana jawo azaba mashi wanda ya mutu din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi lalle ana azabtar da mamaci sakamakon kukan da mutane suke yi a kansa a ta rusa kuka ana wayo Allah ta shiga uku na lalace ina dan sa kaina wane ne ya tafi kenan to wannan yana jawo mashi kansa mamacin azaba amma sharadin shine idan ya zama mamacin ya san cewa al'adar mutanen garinsu ne ana irin wannan kukan a cikin wasiyarsa bai sa cewa kar a yi masa ba bai takawa abin burki ba ta bar abin sakaga kenan ya yadda a yi masa in aka yi masa shi ma zai zama yana da laifi amma idan ya kasance ya ja kunne ya nuna rashin yaddarsa ga wannan abin da ake yi sai bayan da ya mutum aka yi masa to shi ba ruwansa laifin na kan wanda suka aikata laifin kukan to saboda kun ga takaice dai ita wannan matan tana aikata sabo ne tana yin kuka a bisa abin da Allah ya dora mata na jarabawa wadanda hakura ta yi ta yi istirjayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dangana ga Allah sai zama Allah ya musanya mata da dan da ya fi shi alheri ya fi shi nagarta to amma sai a lokacin ba ta yi hakurin ba sai daga baya kuma da ya zama na dole to saboda haka idan mutum yana laifi a lokacin ake so ya daina a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ana shan giya a farkon musulunci ana nan ana nan har ya kasance mumine suna da tambaya game da abin da ya shafi giyan nan kun shin me matsayin ta ne manzon Allah yi mana bayani sai ga aya ta sauka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambaya ka dangane da abin da ya shafi lamarin giya me hukuncin ta ka ga musu cewa a cikin giya akwai amfani da yawa da mutane suke iya samu daga cikin sa idan aka sha za a samu dan kwanciyar hankali in kana cikin wani tension za ka ɗan samu relief akwai dai abubuwa da yawa wasu suna ce tana gyara fata tana kaza tana kaza amma kuma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima da giya da caca laifin su da zunubin da ake samu a ciki da rashin amfanin su da cutarwar su ya ninninka amfanin da ake samu to daga lokacin sai ya zama masu hankali daga cikin sahabbai suka dan fara janye wa lamarin giya tun daga shi an ce tana da amfani amma cutarwar ta yafi yawa to kun ga wannan hikiman ba a ainihin wato haramta giyan lokaci guda ba kenan ana nan wata rana wato wasu sahabbai ɗaya daga cikinsu ya gayyace sun je sun yi liyafa aka ba su abinci aka cika ciki to da aka tashi a cikin abubuwan shan da aka sha sai zama akwai giya a cikinsa lokacin sallah kuma yi sai aka tura ɗaya daga cikinsu ya ja sallah ya ta kwaba a sallah saboda a cikin maye yake ba cikin cikakken hankalinsa ba to wannan yasa Allah ta'ala ya saukar da aya cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ku waɗanda suka imani kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin maye hatta ta alamu mata kurun har sai kuna iya gane me kuke faɗa domin kar ku je ku zagi Allah a cikin sallah to wannan yasa sai zama mumine an kafa musu doka idan mutum zai sha giyansa kamar misali da rana to sai ya sha tun da hantsi kenan kun ga daga hantsi kafin azhar a akwai tazaran wajen awa hudu ko sama da haka kafin lokacin ta sake mutum ya dawo hayyacinsa ya sallar azhar amma ya zama tsakanin irin su magariba da isha ne kugar tazaran bayawa tsakanin asa da al'asar tazaran bayawa karshe mutum ba zai gama watsakewa daga wannan mayan ba zai zo ya kama sallah to shi yasa a lokacin duk suka dakatar da sha kun ga dai an daɗa rage mata an daɗa rage yawan sha din to amma a ƙarshen lamarin sai aka saukar da يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون daga saukan wannan aya sahabi Anas dan Malik yace a ranar garin Madina kawai duka sai dauka da warin giya ko ta ina saboda akwai tukunya da yawa da aka daddora aka iza wuta ana so ya dahu a shashsha to ga kuma aya ta sauka ba su jira su ce to shikenan to ai ga wannan muna dafa sai mun dafa ta mun gama shanyewa kafin ina duk aka rika tutturewa aka tsirar garin madina ya dauki dumi da warin giya sakamakon cewa yanzu ba za a sha ta ba to kun ga kenan ana son sadda aka hana aikata laifi a take za a daina karkace sai na gama wai ake cewa akwai wani kwarto ne da aka tarar da shi a ɗakin da mai gidan ya zo ya tarar da shi cikin dare wai har da roƙa da Allah kan bashi zuwa asuba to kaga wannan akwai matsala ke eh to saboda haka laifi in kana yin sa take ka daina yin sa ba ka ce sai na gama wannan ba in na misali Allah ya sauka a ce kamar shi giya din ga kwalba a hannun mutum a ce baka san haramun bane ko baka san cewa wannan kwalban da yake hannunka akwai sinadarin giya a ciki ba ni ai ban sani ba to take ake so sai ka daina karka sai to shikenan barin ƙara saya ba daga amma barin dan shanya wannan in kai haka baka tuba wa Allah ba kenan duk wani abin da ya zama na haramun in ma misali wani naman dabba ne wadda Allah ya haramta cin naman wannan dabba din kai baka sani ba da aka zo aka sanar da kai wannan ba naman da kake ci na alade ne to karkace sai na gama ci abinda ake so hatta na bakin kan ka tofar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance yana da wani bawa wadda suna tare da shi tun a zamanin jahiliya har zuwa musulunci to wata rana sai ya kawo sayyidina abubakar wani abu na taba kalashi sai ya karɓa ya ci bayan ya ce ne sai yake tambayarsa me sos ɗin abin daga ina ya samu shi bawa sai yake ce masa ai a zamanin jahiliya ne lokacin ana bokanci da duba da komai shi sana'arsa kenan to akwai wanda ya masa wani aiki bai biya shi ba yana bin sa bashi sai yau Allah ya suka haɗu sai ya biya shi shine ya so masa wannan abun da wannan kuɗin ai sai na baka sai da ya ta kokarin kakalo amai danya amayar da wannan abun da ya ci din saboda abun haramun ne to kun ga bayan Allah kenan idan kana aikata laifi ka yanke wa abun karkace sai na gama to wannan shine sharadi na uku an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha mutun ya daina aikata laifin a lokacin take in kana mutalabbisan biha idan yana cikin laifin yana cudanye da ita yana tsakiyar aikatawa to al'umma wannan su ne sharadan tuba wanda malamai suka ittifaki a kayan su guda uku abu na farko saboda mu bi ta abu da zama a kwakwalwarmu annadamu alama fata ɗaya kenan na biyu anniyatu Allah ya huda ila dambin fi ma baqi alaihi min umrihi biyu na uku an ya turka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha to waɗannan sune sharuɗa guda uku idan aka kiyaye su kuma aka aiwatar da su akan kowane irin laifi ne to Allah da Allah ya yafe wannan laifin kuma zai gafarta ma duk wanda ya haka to amma anan mu sani cewa shi abin da ya shafi zunubi ko laifi wani hikima na Allah subhanahu wata'ala wato akwai hanyoyi burjik wadda Allah yake yafe laifin mutum ko da bai furta da kansa cewa ya tuba din ba shawul islam ibn taymiyyah al-harrani ya kawo hanyoyi guda goma a iya hangensa ya rairayo ya zakulo akwai hanyoyi guda goma wadda Allah ta'ala yake iya kankare mutum zunubin da aikata wani laifi daga cikinsu abu na farko ya ce wato akwai shi tuba ɗin kamar yadda muka faɗa ga tuban ga kuma sharuɗansa ba wa ya gane cewa ya yi wa Allah ba daidai ba ya yi laifi kuma ya nemi sulhu da Allah ya ba Allah haƙuri shi ne tuban ai kamar kai ne yanzu ka yi laifi ma wani oganka ko mahaifinka ko wani wanda yake sama da kai za ka je ka nemi yafiyansa ka ba shi haƙuri ka rarrashe shi don ya yafi wannan abin da ya faru ya wuce to haka kai ma idan kai wa Allah laifi kace Allah na tuba to ka nemi sulhu da Allah kenan ka rarrashi Allah ka bashi hakuri to wannan shine abu na farko da yake jawo akan kariyar mutum laifi Allah kuma ya bada garantin cewa duk wanda ya haka in dai da gaske yake har ransa to Allah ta'ala zai yafe masa duk tarun zunubansa duk yawan su abu na ɗaya kenan abu na biyu shine al-istighfar wato neman gafara to anan wajen tambaya shin me mata tsakanin tuba ne da istighfari akwai wanda ya sani at-tauba al-istighfar tuba neman gafara akwai bambanci tuba neman gafara to wanda zai dan gwada to a takeice idan aka ce tuba shine wato wankuwa daga laifin kyale laifin kaurace masa shine ake cewa tuba ka gudu masa ka dawo kan hanya kamar da muka yi bayani asalin kalmar tuban shine arruju'u dawowa bayan da mutum ya kauce yanzu ya dawo shi ko istighfari shine neman gafaran abun da ka kaurace masa din a fahimta can ka tuba ka kaurace wa laifin nan kuma ka zo kana ce to Allah ya fe mu to wannan shine ma'anan istighfari wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa in har mutane suna istighfari lalle Allah ba zai azabtar da su ba وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون muna da aminci guda biyu a duniya kamar yadda sayyidina Aliyu dan Abi Talib yake faɗa cewa waɗannan aminci guda biyu ɗaya babu shi a yanzu ɗaya ne kawai ya rago wanda babu shi din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai raye a cikin mu Allah ya tabbatar da cewa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim in dai annabi na raye a cikin al'umma Allah ba zai taba azabtar da wannan al'umman ba ya zama musu kariya ya zama mana koba in dai yana nan to ba za a azabtar da al'umman da yake cikin ta ba to tunda yanzu bayi nan abu ɗaya ne ya ragu shine wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun in har muna istighfari to mun kubuta daga azaban Allah a nan duniya har ma kuma da lahira don haka shi istighfari yakan wanke wa mutum laifinsa ne ya ainihin maye masa gurbi da kuma kyawawan ayyuka da ladar da ke a matsayin wato maye gurbin wancan abin da ya aikata abu na uku daga cikin abin da shekul islam ya kawo waɗanda suke kankare mutum zunubi ko da ba kai tsaye tubaye ba akwai alhassanatul mahiya alhassanatul mahiya wato ayyuka na kirki da zaka aikata na da'a wa Allah da neman lada ko da baka ce Allah na tuba ba iya wannan aikin da zaka yi din sai su cece ka abun Allah sai Allah ya yafe maka shi yasa ake so hatta mu a tsakanin da a tsakaninmu da muke rawaye mu mutane mu rika kokari muna yafiya wa junanmu ya zama ayyukan mutum na kirki su rika cetonsa akan wani abun da ya ba daidai ba koda bai bada hakuri ba mutum ne ya maka abubuwa na alheri ɗaya biyu uku har wajen goma wata rana kawai sai ya kwafsa ya maka wani abun da ba daidai ba ka ji ka ji haushi to karka ce za ka kullace shi akan wannan ɗayan waɗancan goma sai su cece shi ko da bai baka hakuri ba waɗancan sun isa su baka hakuri akan wannan ɗayar domin haka tsarin Allah shi ma yake domin yana faɗa a cikin suratu Yunus yace a aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at Allah ce innal hasanat lalle kyawawan ayyuka da mutum zai aikata na lada yudhhibun as-sayyi'at suna kwaranyewa su tafiyar da zunubai in ka aikata aikin kirki kawai sai ya shafe maka laifin annabi ma ya faɗa a cikin hadisi cewa me wato wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ka biyanta da kyakkyawan aiki akan wanda kai mummuna sai ita kyakkyawan ta goge wancan mummuna saboda haka in har mutum da ya zama yawan da'a yake wa Allah subhanahu wataala to wani lokacin koda bai ce Allah na tuba akan laifi kaza ba sai wannan aikin ya zama dalilin da Allah zai gafarta masa wancan laifin da ya aikata na hudu shine wato du'aul mu'mini lil mu'min shine addu'ar mu'minai bayan Allah ga dan uwansu mu'mini musamman a sallar janaza wanda ya rasu babu gatan da za a yi masa fiye da a ce an taru akan gawansa an roki Allah ya yafe masa domin shine ma'anan wannan sallah din na janaza sallan gawa domin annabi ya tabbatar da cewa in har mamaci ya rasu daga cikin wannan al'umma ya zama an samu mutanen da suka kai arba'in wadda ba sa shirka wa Allah kowannen sai na nema masa ceto abin Allah sai Allah ya ba su cetonsa mana Allah zai yafe masa ya kakkare masa zunubansa tare da cewa ba shi ya tuban ba yanzu tuban wasu mutane ne suka roƙa masa na biyar daga cikin hanyoyin shine ma yu'malu lil mayyit min amalil bir abinda za a aiwatarwa mamaci na neman lada a ce Allah ya kai masa ladan kana da mamaci mahaifi ko mahaifiya ko dai wani dan uwa babu laifi dan ka dau sadaka ka bayar da niyan Allah ya kai ladan zuwa gare shi shi yasa wasu malamai suke cewa da a ce maka sadda aka mutu a take ake ba mutun hisabi ba sai an jira ranar hisabi ba da mutane da yawa da su kasance yan wuta saboda abinda mutum yake aikatawa na waɗancan as-sadaqatul jariya da kuma abubuwa da za a rika masa a duniya na ya rika samun lada ta iya yi wa wannan zaman da za a yi daren daɗewa he zama an samu sauyi wadda inda daga mutuwansa za a masa hisabi skelinsa baya da nauyin da zai kai shi aljanna to amma akwan a tashi ya yi abubuwa na sarkatun jariya ya gina masallatai ya gina makarantu ya yi abubuwa na taimako ya karantar da iliminsa ya bar ɗana gwarai da yake masa addu'a to wannan ladan za su ci gaba da tafiya suna ƙaruwa har ya zama wannan jima wanda za a yi kafin a zo hisabin sai ya zama abun ya canza kamanni ladan sun taru sun yawa shi kuma zunuban ya koma ƙasa wannan fa amma duka da ilimin Allah shi Allah ya sani mu ba da mu sani ba dan mutun ya mutu a yanzu mu ce ta iya yiwa dan mutane ko dan aljanna Allah ya san duka wannan abun to da haka akwai wanda kuma zai kasance tun daga mutuwar nasa daman dan aljanna ne hide in ya dada samun ƙari daga abun da ake masa abu na gaba daga cikin abun da suke kankare mutun zunubai shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran tashin alkiyama kenan annabi zai ceci wanda suke masu laifi wanda sun cancanci shiga wuta sai ya zo ya roƙi Allah ya bada cetonsu gare shi kuma sai Allah ya bayar su kenan sai su kubuta daga wuta zuwa aljanna kun ga kenan sai an wanke mutum daga laifinsa kafin a kai shi gidan rahama don haka annabi yana iya gafar yana iya neman ceto wa mutum shine ma'anan ceton a yafe maka laifinka da haka malamai da yawa suke cewa idan aka ce ceto shine beli yanzu a nan duniya me ma'anan beli shine ka je ka je a matsayinka na wadda ka kai matsayin da za ka iya zuwa da fuskanka a ga darajanka a baka mai laifi ka fitar da shi kenan ya ci albarkacinka to haka a lahira ma da yawan mutane da su ci albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da albarkacin alqur'ani da su kansu makaranta qur'anin da su yi ceto ran tashin alkiyama abu na bakwai yace almasaibu allati yukaffiru Allahu biha alkhataya fid dunya na daga cikin abin da zai kankare mutum zunubinsa shine musibobi da suka samun sa a rayuwa jarabawoyi domin akwai hadisi da annabi ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta shaukata yushaquha illa kafara Allahu biha min khatayahu babu wani abin da ya samu musulmi na bakin ciki ko rashin lafiya ko damuwa ko wani yanayi da zai samu kansa na kunci kai hatta kaya da zata soke ka baka sani baka ji zafi to wannan sai ya zama sanadiyan kankare maka wasu zunubanka da ka aikata kaga nan ba wani tuba kai wa Allah ba wani abu ne same ka na jarabawa to dalilin su sai Allah ta'ala ya yafe maka wasu zunubai saboda ya jarabe ka da wani matsala sai kuma kai hakuri to wannan yana cikin abin da yake kankare ma bawa zunubansa abu na takwas da Sheikhul Islam ya kawo shine abin da yake faruwa a cikin kabari na fitina da musibu da sauransu to irin wannan yana kankare mashi wanda yake kwance a kabarin yana sassauta masa azaban da zai zama an kankare masa zunubinsa gabanin a tashin alkiyama sannan na tara shi kansa kujufa kujufa da kaiwa da komowa da tashin hankalin tashin alkiyama shi ma yana daga cikin abin da yake kankare mutum zunubi a ran lahira na karshe da ya kawo shine rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin min al-ibad yafiyan Allah da gafaransa da kuma abin da ya shafi tausayinsa ga bayi ba tare ba da mutum ya yi wani abu ba haka kawai sai Allah ce ya yafe maka saboda bonanza da Allah zai yace rahmati wasi'at kulli shay rahman Allah ta ishi ko ina saboda haka Allah in ya ga dama baka ma tuban ba bai jarabe ka da wani musiba ba wani bai maka wani addu'a ba haka kawai sai Allah ce ya yafe maka kuma ta zaunu dama mashi kai laifin kuma ya ce ya yafe ba shi kenan ba to saboda haka waɗannan su ne hanyoyi guda goma da shekul islam ya kawo amma dai mafi muhimmancin su duk malamai sukan kawo a farko shine maganan tuba to gashi kuma mun ji sharuɗan tuba din sai mu kokari mu tuba daga zunuban mu dukkan mu masu laifi ne Allah ka yafe mana abu na gaba yace su'al tambaya hal yajuzu lahu an yu'akhkhira taubata shin ya halatta ga shi baligi ya jinkirta tuba wa yaqula kuma yace hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni wato ai shirya na Allah ne ni ma ba san raina bane shirya na Allah ne in Allah ya shirye mu za mu bari ai yin kaina ne duk wannan akwai mutane suna faɗan sa da yawa yace amsa game da wannan tambayar wala yahillu lahu an yu'akhkhira tauba lalle bi halatta mabaligi ya jinkirta tuba ya ki tuba da wurba wala ya kula kuma ba a so mutum har ma ya furta ya ce hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni shi yana jiran shiryan Allah ne to ta yaya za a yi shiryan Allah ya zo maka bayan kai baka zaɓi hanyar shiryan ba domin Allah subhanahu wataala ya ce a wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam kaida dai duk abin da ka zaba wa kanka shi Allah yake taimakon ka akai ba za ka ce har sai Allah ya yi maka ba kai ne zaka kama hanyar sai Allah ya taimake ka sai ka ya karasar da kai wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari akan tafarkin mu Allah ya ce zamu shirar da su bisa hanya mafi kyau su isa zuwa ga bukatun su su samu cimma burin su saboda haka in dai tuban naka na gaskiya ne ka fara nuna alama wa Allah sai Allah ta'ala ya rungume ka ya karbi tuban naka da kyau fa innahu min alamati shiqa domin wannan zancen mutun ya ce har sai Allah ya shirye shi wannan na daga cikin alaman tabewa na daga cikin alaman shaƙiyanci menene shaƙiyanci ko shaƙawa shine rashin rabo mutum kenan kusan yana nuna bai da rabo kenan a wajen Allah bai da rabon samun rahaman Allah in har yana da irin wannan tunanin shi ba zai tuba ba har sai Allah ya shirye shi shi shiryan Allah yake jira shi ba zai wani katabus ko wani kazar-kazar ne ga cewa ya kubuta daga wannan laifin ba wal khidlan na daga cikin alaman tabewan bawa da kasancewansa hasararre wa tsamsil basira kuma na daga cikin toshewan basira da shafewansa basira mutum ta ɓace kenan don haka kenan kada mu zama masu irin waɗannan sufofi mu zama shakiyyai mu zama taɓaɓɓu mu zama marasa basira abin da zai kubutar da mu daga waɗannan miyagun sifofin shine mu kasance masu saurin tuba wa Allah subhanahu wataala kada a jinkirta tuba ɗin domin shi jinkiri yakan jawo rashin tuban da haka idan mutum ya yi laifi take ya yi ƙoƙarin tuba ya nemi gafarar Allah subhanahu ta'ala to wannan shine yake nuna cewa Allah ya rubuta masa rabo duniyarsa da lahiransa abu na gaba yace su'al tambaya min ayi shay'in yajibu alayhi hifdhu lisanihi daga wani abu ne ya zama wajibi akan baligi ya kiyaye harshensa shin komai ne mutum da ya saki bakinsa ya ta faɗa ba burki ko kuma a'a shari'a ta zo da kaidi ta maka sakata a bakin sai abin da ta yadda zaka faɗa wa yajibu alayhi hifdhu lisanihi min al-fahsha ya zama wajibi akan dukkan baligi mai hankali ya tsara harshen sa daga alfasha wal munkari da kuma wato munkari abin da yake mara kyau abin kyama a shari'a wal kalamil qabihi da mummunan magana mutum ya tsara harshen sa daga haka wa aimani talaqi da sakakken rantsuwa wato rantsuwan da babu gaira babu dalili ba a nemi ka rantsa ba kai ta tabka rantsuwa wanti haril muslimi da daga cikin abin da ya zama wajibi a tsara harshe shine kada a rika tsawa wa musulmi ka dakkawa mutun tsawa har ya ji ya furgita har ya ji gaban sa yana faduwa yana dukan uku uku wa ihanatihi da daga cikin abin da ya zama wajibi baliki mai hankali ya kiyaye kada ya walakanta dan uwansa musulmi shine ihana wulakanta dan uwanka musulmi ka tozatar da shi kanno shi ba komai bane idan mutun yayi haka lalle ya ci mutunci kuma Allah ba zai bashi ba zai bi mu wannan bawa kadinsa wasabbihi sannan haramun ne ga dukkan musulmi ya zagi dan uwansa musulmi samu wani ka zazzage shi wa tahwifihi da bawa mutun tsoro ka tsoratar da shi fi ghairi haƙƙin shari'i ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba waɗannan abubuwa guda biyar da malam ya jero mana su ne abubuwan da suka kasance dole a kiyaye musamman abin da ya shafi harshe lalle harshe yana da matsala ta yadda ko da hausawa suna cewa wai an ce maciji me kashe ka ne kome da ya ce baki ne mene ne hausan ne yau baki shi yake yanka wuya to akwai na maganin maciji ma'ai to wallah an dai gane hausan saboda haka harshe yana da matsala sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana wani sahabi ya tambaye shi ya yi masa wasiya sai ya ce masa kuffa alaika haza annabi sai ya kama harshen sai ya ce kai tsara wannan kai iya kokarin ka wajen tsara wannan to har sabai suke ta mamaki yanzu awanu asadu ma na takallamu bihi ya rasulullah za a rika kama mu da abinda muke magana abinda muke furtawa shi ma laifi ne yace sakilat ka ummuka kan an yi asaran kudin tara har yanzu baka gane wannan karatun ba yace fa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ai ba komai ne yake afkar da mutane zuwa cikin wuta su tafi da ka ko su tafi da hanci akan fuskan su kenan face abubuwan da harshen suke girba abinda mutum zai faɗa bai san girmanta ba wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim mutum na ɗaukar abun ƙarami ne ba komai bane alhali a wajen Allah abu ne babba wadda ya kai mu a ce sama ta rikito amma mutum na ɗaukar ta ba bakin komai ba saboda haka harshen nan sai an sa masa linzami galibin mutane da su tafi wuta ne sakamakon abin da harshen su yake furtawa kun ga shi harshe na daga cikin abin da ake amfani shi a ci mutuncin wani a yi masa gazafi a yi masa sharri a yi shaidan zur abubuwa dai ga sunan abubuwa daban-daban wadda duka harshe ne yake zama dalilin aiwatar da su to shine aka ce wajibi ne baligi ya sa wa harshensa kartaki ma'ana ya tsare ta ya sa mata kwado da linzami ya zama ba komai ne za ka yi ta magana a kayi ba sai abin da ya zama mai mahimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da mu yake cewa wato man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda imani da Allah da ranar karshe ya faɗi alheri ko kuma ya shiru dan haka ka auna kalmanka ka sa rariya ka tace kaga cewa wannan abin da zaka faɗan me tasirin ta shin ladada ka samu in ka faɗi kalman ko zunubi to ta hanyar haka ne sai ya zama kana tsaftace kalmominka sai ya zama wani abu ba zai fita daga bakinka ba sai wanda zai zama alheri gare ka amma matukar bakinka ba burki duk abin da ya zo za ka faɗa ba tacewa ba tantancewa ba aunawa to hakika mutum da ya jefa kansa a cikin matsala tun a duniya ma gabanin aje lahira domin in ka zagi wani ka sha wani ka zage shi ba za ka sha ba in ka yi ma wani kazafi da harshen ka ya kyale ka dan kafi karfinsa ko dan shi mai yafiya ne wani ban ka masa ba za ka sha ba kotu ne alƙalai ne da su raba ka da shi don haka lalle mu tsara harshen mu a zamantakewarmu da yankonmu mutane mu rika sanin menene matsayin wani abu na me ya kamata in zan yi magana da shi in yi amfani da su wajen lafuza ba zai yi daidai a ce irin maganar da ka yi da mahaifinka irinsa za ka yi da abokinka ba ba zai daidai ya zama irin maganar da ka yi da ƙaninka irinsa za ka yi da wadda yake wanka ba za ka kowane mutum rika ajiye shi a matsayinsa ka rika auna kalman da za ka rika magana da mutane gwargwadon matsayinsu kar ya zama kai kai bai ɗaya ne kowa ma kawai irin abin da za ka gaya masa kenan in mutum ya zama haka kenan akwai karancin hankali tattare da shi akwai rashin sanin ma rayuwan gaba ɗaya da haka ya zama wajibi lalle mu tsara harshen mu daga alfasha menene alfasha shine duk wani abin da yake na zub da mutunci kamar kalmomi wanda suke na batsa a ga mutum mai yawan batsa magana mafi yawanci maganganunsa an batan al'aura ko zagi da al'aura kusan a hausa akwai mata tsakanin zagi da ashar'ai idan aka ce zagi shine da yadda kawai za a ci mutunci mutum a gaggaya masa magana amma shi ashar shine zagin da yake alaka da ambatan al'aura abu kazan kazan babanka abu kazan kazan mamanka to wannan shine ashar mafi muni kenan da haka mu tsare harasan mu daga irin waɗannan abubuwa na alfasha na biyu almunkar shine dukkan wani abun da yake abun kyama a matsayin ka na musulmi ka kauce masa kar ya zama kai ma kana faɗa irin yadda mutane suke faɗa yanzu a kwanaki akwai wani abun da aka kirkiro yake wasu a duniya ake ta amfani da shi sai ka ji ana cewa wai ko ta iya kunu ne ko me wanda wani abu yana ka samu na shirme ko na batsa ne ba sai ga mutane kuma an dauka ya kaga kamar wanda aka musu wahayi ka ji kowa na ta faɗa abu mamaki ko kuma wani abu ma da yake da alaka da suna Allah ya kaji an ce subhanallahi sannu wata fa anniya ne ni a fara banin ganin bidiyon da dai wata anniya ne fa wani ya fada a rayuwa ta ce subhanallahi sannu kenan kuma aka dauka sai kaji duk wani abu da zai faru ya wajen ce subhanallahi sannu da ma'anar irin wannan duk da kasancewan sunan Allah ka ambata amma kuma sai zama wani abun wasa kamar wani abun ba'a wannan mummunan abu ne ba daidai bane da aka kare zama duk saran da mutane za su fito da shi ya zama duk kai ma sai kai awon gaba da shi kai ma sai kai amfani da shi ka rika tacewa wal kalamil qabih da kuma mummunan magana wa imani talak da yawan rantsuwa mutane da yawa suna da yawan rantsarantsi wani fani na san shi idan aka zo ko gaisuwa ne assalamu alaikum lafiya ya suwa ne wallahi lafiyar su kalau ya suwa ne wallahi duk amsa gaisuwan sai yayi rantsuwa kuma to wannan sabo ne ba zai zama mai laifi ba kai tsaye amma kuma kuskure ne mutum ya zama mai yawan rantsuwa in ba an bukata ba sunan Allah ba abun wasa bane ba wanti haril muslimi da yin tsawa musulmi kawai kaga mutum ko ya yi maka wani laifi ko ya maka ba daidai ba ka daka masa tsawa wannan kuskure ne wannan bayan da cewa kuma ba da tsawatar ma yara ba da a yi musu faɗa ba kenan amma dai tsawatar wanda zai zama akwai raini a cikinsa musamman ga wadda tsaranka ne ko wadda ya fi ka a ce kuma ka masa magana mara daɗi irin wannan ka ga mutum dan cijo da daka masa tsawa dan ya yi wani laifi dan kai jami'in tsaro ne ko dan kana da wani iko a kansa kai wani ogansa ne wannan duka ba daidai ba ne ka ba mu kowa girmansa don kafi shi ta wani bangare ba shi yake cewa kuma ta ko'ina kafi shi ba wa ihanatihi haka nan mutum ya tsara harshensa daga wulakanta musulmi duk wani abu da zai amsa sunan wulakanci karka yadda a same ka kana aikata wa mutane ka yi kokari wajen a maka shaida da girmama mutane da sanin darajar dan adam allah girmama dan adam to kai ma ka girmama shi in ka wulakanta shi ko da ba musulmi ba ne to hakika wannan ka saba ka'idan allah domin shi kansa allah ya girmama dan adam don haka a girmama dan adam ko da ba musulmi bane ina maimaitawa a girmama shi saboda kasancewarsa dan adam wannan ya samu wani kima na musamman wasabbihi da kuma zagin musulmi a ce mutum ya zagi dan uwansa ya gaggaya masa magana ya bakanta masa zuciya wata khawifihi da tsoratar da dan uwanka musulmi ka ba su tsoro ka razanar da shi fi ghairi haƙƙin shar'i ba da da haƙƙin shari'a ba mutane da yawa suna da irin wannan al'ada a matsayin barkwanci ko wasa wadda dama ƙa'idar shari'a idan wannan ya wuce idan ya tafi wani limit haramun nema ba laifi da an yi barkwanci a ɗanyi ɗan wasa a ɗanyi raha an yi dariya amma wani lokaci mutane suna wuce kuma iyaka daga cewa irin wannan abubuwan sun kai ga mutum a jefa shi ma a cikin matsala ban mantawa akwai wani bawan Allah wadda Allah ya jarabe shi da yawan tsoro shi ba mace ba amma sai tsoro da yawa da haka ta kai ma idan zai yi wanka bayan magarba ne amma ba ya rufe kofar bagina sai dai ya bashi abu dai in ma ya ga wani abun gudu ba sai ya tsaya kokon bude kofa ba kenan to da wani ya gane haka sai ranan yayi target dinsa bayan ya ɗebo ruwa ya kai bayan gidan sai shi kuma yayi maza ya zo shiga cikin bayan gidan sai makale a bayan kofa ta yadda shi mai wankan yana zuwa sai da ya bude kofa dama abu da yake barinta sai manna a jikin ma mutum shi bai san akwai mutum ba a gurin to sai je ya bayan ya kwabe kaya fa sai fara wanka kawai sai shi wannan din ya dan tura kofa a hankali ya lallabo ya lallabo ya zo ya taba bayansa ai da ya fita a guje to kaga irin wannan ai ba sai iya ila zai je ba gashi kuma a tsarara kaga wannan haramun ne yawa shi yana dauka a matsayin abun dariya ne ai ya razanar da wani wanda kuma kuskure ne saboda haka babu laifi ne dan yi barkwanci amma wasa irin wannan da zai kai mutum ya iya halaka ko mutuncin sa ya zube ko kaza haramun ne ba daidai bane dan kada ka zama mai ba mu dan uwanka musulmi tsoro ka razanar da shi ya dauka cewa wani musiba ne yazo alale wai kai wasa kake masa a dole wannan kuskure ne ba daidai bane zamu iya ci gaba ko ya muke da lokaci lokaci yayi to shikenan sai mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu alada abinda ya zama kuskure Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk